السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أم نوني عشرين دا نوني قوتا ها عشرين دا نوا دا دا قوتا ga watan al-muharram shekara ta 1432 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 27 ga watan 12 shekara ta 2000 da da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na ta suratu ali imran wanda yau muna kan darasi na nawa ne ashirin da nawa ashirin da ɗaya idan ba ku manta ba a satin da ya wuce a kamar mun tsaya ne a faɗin Allah madaukin sarki in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun yau za mu tashi akan aya ta 161 na'am malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
Allah yake cewa ma kana li nabiyin عند الله na'am والله بصير بما يعملون Allah yake cewa ma kana li nabiyin an yagul bai dace ba bai kamata ba ga annabi ya yi gululi abin da ake nufi da gululi shine ya ɓoye wani abu ya rike ya hana mutane an ba da abu a raba shi kuma ya ɓoye ya rike ya hana ya hana ya hana raban ai kun ga wannan ba ɗabi'ar annabi bane eh bai dace da shi ba kenan za a iya cewa ma kana li nabiyin an yagul ai wa ma kana li nabiyin an yakuna bai dace da annabi ba ya ha'inci da khiyana ba ɗabi'arsa ba ne wasu kuma suka ce abinda ake nufi ma kana nabiyu li yagul bai kamaci annabi ba ya gululi wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda ya gululi ya ɗauke wani abu ya ɓoye kafin a raba to zai zo da shi ranar tashi alkiyama yumassalu lahu zalika shay'u fi nar za a misalta masa wannan abin da ya sata ko ya ɗauka ko ya rike ya ƙi ya bawa mutane za a ce gayi can a cikin wutar jahannama sai a ce je ka ɗauko shi sun bai yuqalu lahu inzil fa khudhu sai a ce sauka shiga cikin wutar jahannama a nuna ma a ce gayi can cikin ramin jahannama malam sai ce je ka ɗauko kuma bai sai ce ba zan je ba umarnin Allah ne wanda aka ba shi abu na al'umma ya raba ya rike ya ƙi raba ya canye shi shi shi kadai ko shi da iyalansa to ranar tashi alkiyama wannan abun za a nuna masa gayi can a jahannama a ce je ka ɗauko in ya shiga zai iya fitowa ba zai iya fitowa ba a cikin wuta tsakiya sai a ce sai ya tattaka ya je ya dauko shine ya ci bi ma ghalla yawmal qiyama fayanzilu fayahmiluhu ala dhahrihi haka mutum zai shiga cikin wannan wutar ya dauki wannan abun a gadon bayansa fa idza balaga mawdi'ahu waqa fi nar in ya dauko shi yana tahowa yana tahowa yana tahowa sai ya zo bigiransa kudu sai afka ya fada cikin wutan sannan Allah ya ce da shi sai koma dai ka sake zuwa ka ɗauko wannan abin nan haka za a yi ta yi ana ta maimaita masa za a yi ta yi ana ta maimaita masa Allah ce sun matuwa fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan kuma kowace rai za a yi mata sakayya dangane da abin da ta aikata ba tare da zalunci ba kowa abin da ya aikata zai ganshi a aikace a ranar Allah ya mana afuwa hadisi ya tabbata riwayar Abu Huraira kamar da Imam Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa sa abu hurairah ke cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yi yakin khaibar yace ba mu samu ribar komai ba ba mu samu ganimar zinari ko azurfa ba sai dai kuɗi da muka samu ai kayayyaki da muka samu da suturu manzo Allah ya fuskanci wani wuri da ake ce da shi wadil qura akwai wani mutum da ake ce da shi rifa'a ibnu zaid ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wani bawa bakin bawa rifa'a ibnu zaid ya ba annabi kyautar bawa wannan bawa ana ce da shi mid'am sunansa mid'am Abu Hurairah ya ce muka fita har sai da muka je wannan guri na Wadil Qura sai ga wannan bawan annabi da aka bashi kyauta mai suna mid'am yana hada kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora akan dabba yana gyara dabbar da annabi zai hau sai ga mashi kibiya an harbo ba a san daga ina kibiyan nan take ba kawai sai ta afka akan wannan bawa sai ta kashi wato kamar yanzu haka muna zaune ba mu san daga ina aka yi harbi ba kullum sai dai mu ga kibiya ta zo ta shigo tana zuwa sai ta fada kan wani tana zuwa sai ta fadi kan wannan bawa mai suna midam sai ta kashe shi sai ya fadi sai ya mutu sai mutane suka ce ka hani Allahu aljanna ya ji daɗi shi ka wannan ya more ya zama ɗan aljanna malam ka sabon ne ba da tsoro sai manzo Allah ce kalla annabi ce sam ba ɗan aljanna ba ne wallazi nafsi biyadihi inna shamlata allati akhadha na rantse da Allah wanda raina yake hannunsa rigar da wannan mutumin ya ɗauke ya sace yawma khaybar a ranar yakin khaybar من الغنائم ندق غنيمة لم تصب المقاسم ko lam tusibha al-maqasim ya dauke rigar ba a raba ba tashtailu alaihi nara ga ta can yanzu a cikin wutar jahannama tana ta huruwa tana cizon tana kama shi riga summa guda daya bawan annabi ne mai yi wa manzan Allah hidima ne mai gyara wa annabi abin hawa ne ga kashe shi da aka yi ta hanyar zalunci aka harbo ba a sama wa ya harbe shi ba kuma ga shi an je gurin yaƙi subhanallah amma ashe akwai wata riga da aka zo cikin kayan da aka samu a khaibar kafin a raba shi wannan bawan Allah sai zare rigar ya ɓoye ta riga fa ashe annabi ya sani ya shiru bai kyale bai ce mai komai ba ya ce to wallahi wacce wannan riga ga ta can tana kone shi a wuta yayin da mutane suka ji wannan labari suka ji ga abin da manzo Allah ya faɗa sai ga wani ya taho da hancin takalmi kwaya ɗaya wani kuma gashi ya ɗauko kwaya biyu yana cewa manzan Allah gashi da Allah gashi nan nima ɗauka na yi nima na dawo da shi nima na dawo da shi suna kawo annabi yana cewa shirakun min narin au shirakani min nar hancin takalmi ko igiyar takalmi na wuta kwaya ɗaya ko biyu iya yawan abin da ka ɗauka iya yawan wutar da zaka ci iya karancin abin da ka ɗauka iya karancin wutar da zaka ci yanzu ka duba wannan bawan Allah wala ya ga annabi ya yi rayuwa da manzan Allah ya yi imani da shi amma ka duba an ce dan wuta ne saboda me riga fa malam tsumma to ina waɗan ina ina ga waɗanda ake ba su dukiyar al'umma suke rubda ciki akan ta kuma a hakan ma ana zuga ka ana sai kayi kana kana sai wani sai ai 2011 taku ne yalla bai ranka daɗe taku ce kun ma gama kuma sata sata sata a gurin mutanen mu ko gafiyoyi wallahi sai sun sara musu da beraye saboda satan ne da ake yi mutane suke wahala satar ita ta sa wutar najeriya ta iya ruwa wuta ta ki kullum inji ne ina jin ba za ku tuna akwai ranar da muka yi karatu a nan da nefa ba sai allahumma illa wa- ban sani ba yau da yake kwanakin kirsimeti ne to to jiya dai da shekarar jiya an dan bayar da ita saboda kirsimeti karara wani babban jami'i na gwamnati musulmi ya fito ya faɗa karara musulmi fa babba ya ce a hirɗin nefa kada su yadda su ɗauke wa mutane wata kwanakin kirsimetin nan habbaza ya lait a ce lokacin sallah ya fito ya faɗi wannan maganar saboda arna da taimakon arna an ce za a gyara nefa wani ya ce wallahi nefan najeriya ba za ta gyaru ba me ya faru ce to to manya manyan kasar su ne suke odar janareta janareta suke shigo da su da kasar waje standby janareta da sauran janaretoci su suke shigo da janaretocin da haka sun yi kulle kullen da ba yanda za a gyara wutar shi ya zo ne shugaban kasar na ce na zuwa shi ya karɓi ministan wutan ma gaba daya sai gashi ma da ya karɓa ma abun ya ma fi lalacewa babu an yi ƙaryar an yi an yi ƙaryar abin saboda ba wai ita gwamnati din tana cire kuɗin a yi aikin amma ɓeraye da gafiyoyi ne suke janye wannan kuɗin suke cinyewa da haka wallahi tun daga kan shugaban ƙasa mataimakinsa ministoci 'yan majalisa 'yan sanad ne 'yan dattawa ne ko 'yan wacece da gwamnoni ne mataimakansu ciyamomin local government kansuloli ne har principal din makaranta har headmaster har limamin masallaci wallahi duk wanda ya ci kudin al'umma wallahi sai ya biya wallahi sai ya biya ka san irin mu'amalar da kake yi da dukiyar al'umma kawai ka ci da yawa ko da kadan mu dai mun yarda da abin da annabi ya faɗa kuma mun yarda da aya wa man yaghlul ya ati bima ghalla yawmal qiyamah yanzu abin da ake musamman yanzu lokacin za a je a yi zaɓe din nan sai a je a bada kuɗi wani zai iya bada kuɗi dubu ɗari biyar ce da Allah ka je ka raba mutane a unguwa su zaɓe mu shi idan ya je karɓo dubu ɗari biyar ɗin shi kenan shi kakarsa ta yanke saga ya karɓo sai ya soke dubu ɗari hudu in yana da imani ne zai fito da dubu ɗari ya raba dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar wani ma in ya rena ma wayo ma baka ɗari biyu kaji ma wani ya ce har 50 naira ma ma to ka ja da omo sabulu ka karba kenan shi yana gani ya ai shi yana gani ai ai wato gani yake ai ya ci banza ai ko yana gani ya ci bulus ne ai to Allah ya mana mi afwa dai Allah ya mana afwa a wata riwaya daga Zaid ibn Khalid al-Juhani yake cewa tuwfiya rajulun yawma khaybara wani mutum ya mutu ranar yakin khaibar fa zakaruhu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba da labari wa manzon Allah da aka ba manzon Allah labari ka zo kai sallah ga wannan bawan Allah da ya mutu sai manzon Allah ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa dan uwanku sallah a kamar yaya ya rasulullah zo a masallah sai ce sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah fatagayyarat wujuhun nasi lidhalika fuskokin mutane sai suka canja saboda wannan abin da annabi ya faɗa ba su ji daɗi ba zaid ibn khalid al-juwani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sahibukum qad ghalla fi sabilillah ai shi wannan dan uwan naku ya saci wani abu ne na ganima kafin a raba ya dan wawura ya goye da haka ni ba ran masalla ba sahabai suka ce wallahi ce muka je muka bude kayansa wannan ba a kai ba muka bude kayansa muna dubawa muna duba muna dubawa sai muka samu wani abu wanda bai wuce dirhami biyu ba irin kayan yahudawa da ya sace kafin a raba sai ya zuba a kayansa ta dalilin wannan abin shine manzo Allah ya ce mar ya ce ba zai masa sallah ba hadisi imam abu dauda babun fi ta'zimil gululi da imam an-nasa'i shi ma ya rawaito shi da ibnu majah babul gulul imam malik ya fada shi a cikin muwatta da imam ahmad da imam al-bazawi a cikin sharh sunna shi ma wannan akan abin da bai kai dirhami biyu ba annabi ya ce bai zai masa sallah ba a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar Abi Humayd Sa'idi annabi ya sanya wani mutum aiki da ake ce da shi a- daga kabilar al- al- kabilar Azd ana ce da shi Ibn Lutubiya ya sa shi aiki ne akan karban sadaka shi Ibn Lutubiya da ya dawo da karban sadaka sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada lakum wa hada uhdiya li wannan naku ne wannan kuma nawa ne an gane wannan naku ne wannan kuma nawa ne wannan naku ne wannan kuma nawa ne kamar wato wato shi din da ya je karban zakkar da ya je ina da ya je karban zakkar to an bashi zakkar sannan kuma an dan bashi me dan dan cin hanci ko dan ihsani dai da ake faɗa ko ko dan goron ofis da ake faɗa ko albato albarka sammuha bi ma shi'itum shikenan ashe wannan abin da ya faɗa ya bata manzon Allah rai ya bata manzon Allah rai sai manzon Allah kurun ya tashi ya kama hudu ba a minbari ka ajiye shi anan mana an samu zauna zauna nan zaune da shi anan ku ba shi wuri ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya hau minbari sai annabi yake cewa ma balul amili na ba'athuhu ala ba'd a'malina me ya samu mutane ne daga cikin ma'aikatan mu mutum za mu tura shi ya mana aiki fa yaqulu wai sai ya zo ya rinka ce mana haza lakum wa haza uhdiya li wai sai ya zo ya ce wai wannan nasa ne wannan kuma naku ne فهلا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا من ذا الله yake cewa to haka ne je zauna mana a gidan tsohuwarsa ko gidan tsohonsa gidan mahaifiyarsa ko gidan babansa annabi ya kausa harshe anan ka zauna a gidan kaza ɗinka mana kai zaman ka ka gani za su aiko maka da wannan kyautar da suka kama yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la ya'khudh ahadun minha shay'an matukar waninku ya je mun sa shi aiki a matsayin ma'aikaci yana aiki ana bashi wani abu daban bayan kudin albashinsa illa ja'a bihi yawmal qiyamati wallahi face sai ya zo da shi ranar tashi alkiyama ya hamiluhu ala raqabatihi yana goye da wannan abin da aka bashi a kafadarsa in kana ba'iran lahu ruga aw baqaratan laha quwar aw shatan tay'ar banza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in raƙumi ne zai zo yana kukan raƙumi in sa ne ma zai zo yana kukan sa in akuya ne ma ko tinkiya zai zo tana kuka ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه النبي يدقى عنا ينسى سيدة مكقى وتهت كان هامة صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم هل بلغت يتشي يا الله نائسا مصد ساقو حديث إمام البخاري wannan hadisin hadisi ne mai ban tsoro da annabi yake buga mana misali akan wannan mutumin shi din ma'aikaci ne annabi ya dauke shi ake tura shi ibnu lutubiya ya je ya karbo zakka ka san mai karban zakka ai akwai wal amilina alaiha ko idan an zo shi ma ai za a bashi komin wadatar sa ma'ana bayan yayi aikin annabi ya zo zai sallame shi to wai sai ya je bayan ya karbo zakkan kuma sai ya karbo wani abu suna ta bashi daga baya ka san me yasa annabi ya hana karɓi wannan saboda zai iya yiwa zuciyarsa ta karye nan gaban an zo karɓan zakan ya ɗaga wani kafa ba ba bara mun zo ka zo mun dan baka abin nan mana balagan ba sai ka dan abin nan ba ko ba ka bane kamar yadda yanzu yan rabano suke zuwa idan mutum ya zo zai karbi rabano sai ka zo misalin zaka bashi rabanon dubu goma ne sai ya kira shi gefe ka ce Allah bai da Allah abin nan ka san yadda al'amuran suke ka yi hakuri da Allah abin nan sai ka dan dodana masa dubu uku ko dubu biyu sai ce a an da wahala kuma sai ya karbe to nan fa dubu biyu dubu uku nan babu rasidi ya tafi to kaddara ma ya biya watakila ba dubu goma sai kuma ka waro wata dubu ɗaya ka ce yalla bai ga dan wannan kuma to kaga ya karbi wannan dubu ɗayan baɗi idan ya zo zai karbi wannan rabano ɗin wallahi ba zai zai ji nauyi ya takura ma ka biya haka ne ko ba ka bane to shine malamai dan a gane da aiki da wannan hadisin da yawa daga cikin malamai suka ce hadayal ummali wululun kyauta da ake zuwa ake bawa ma'aikata yanzu misalin kai malamin makaranta ne kana aiki kana karantarwa ana biyan ka albashi sai baban wani yaro kudu sai zo kewayo wata rana bayan ya sauke ɗansa sai ya miko maka shadda yadi goma ko yadi biyar bululi ne dan me zai baka dan kana karantar da ɗansa to da a gida kake a zaune baka karantar da ɗansa zai baka to in dan Allah ne me yasa bai zai je ba wanda ma baya karantar da ɗan nasa ba to da ya baka wannan ina ce dai ana biyan ka to shi kuma wannan abin da ya baka fa cin hanci ne a ɓoye su malamai islamiyya ba malamai ba ne wanda waɗanda watakila ce ko ba a biyan su duk mutumin da yake ma'aikaci ne ana biyansa kuma sai wani ya zo yake kawo masa wani yanzu misalin a yana faruwa ana nada da ka kwamishinan 'yan sanda a garin nan da an kawo ka ƙungiyar 'yan kasuwa za ta je su same ka ƙungiyar kaza za ta je su same ka ƙungiyar kaza an nada ka shugaban 'yan sanda an nada ka shugaban sojoji an nada ka shugaban kaza kai ko shugaban kasuwar ku ne ma aka naɗa ka wallahi wasu za su kewayo su baka wani abu me ma suna wani abin da turanci suke faɗa ha PR ko eh wannan mu faɗa dan dan ma'abuta abin su PR ake ce da shi babban mutum saboda matsayinsa sai a je a kai mai kaza yanzu misali idan an naɗa kamar gwamna ba mamaki kamfanin rodi na nan Kano ya je ya kai maka tirela ashirin na rodi Allah kuwa haka kurum yalla bai mun zo gaishe ka ne a gajiya da alheri da bata alheri kuma abin nan ma kamfani ma tace ba za ta baka tirela 20 ta rodi sai karba to dan me yasa baka da gidan tsohuwar ka kake da gidan tsohon ka zai kai ma zai kai maka to sai ya zama gululi jama'a hadisi ba muke fassara gashi a gaban ku kaji kabbara dan ba a kawo masa ba kenan kana kana kabbara sai gobe a islamiyyar ku wata rana baban wani yaro ya zo ya kewayo ya dunkule ma a ce akaram kallon ɗari kenan wannan ɗari karbi karbi ya baka ya ɗari biyar a alaji dan Allah ka bari alaji wallahi kaza kaza ya dunkule ma ka karbe sai kai kabbara anan ita ma ai nan kawai kamata yi ku ce astaghfirullah ko ba ka bane to wannan wani abu ne wanda yake da yawa an fada fa a ciki wallahi ko da yawa an fada a ciki da yawa an fada a ciki to suka ce duk aikin da aka ɗauke ka ana biyan ka ku fanci abin aiki ne da an ɗauke ka ana biyan ka sai wani ya zo ya kawo maka wani abu da sunan isani haka kurum saboda dalilin wannan aikin ya zo ya baka to bai halatta karba ba me dalili suka ce to in ya halatta karba to shi ɗin inda a gida kake a zaune baka wannan abin zai baka ba zai baka ba wala wani ɗan sanda ya burge ne cikin yan uwa ɗan sanda ne shi ka san yanzu alhamdulillah akwai yan wa'ala suna cikin yan sandan ma ya bugo waya ce akar makalla muna muna tsayawa akan kanta muna muna karban masu cases da wayewa da sauransu ce wala wani lokacin wani alaji zai zo an kama ɗansa mun sa shi a cell ko an kai shi abin nan ko za a kaza da sauransu in ya zo bincika ko da ya tarar bai da kirki zai ta faɗa shi gaskiya bai kyauta ba yaron nan ina fatan ma dai kun masa azaba ina fatan ma kun masa kaza kun masa kaza ce idan zai tafi sai dan kewaya sai miko ya zaro dubu biyu dubu uku wani ma zai baka dubu biyar ma yace gaskiya ana samu yalla bai ranka ya dade yana ce mu wai malam yana ce ranka ya dade ce ana samu to amma gaskiya hankali na bai kwanta ba da karban wannan kuɗin ya halatta in karba na ce bai halatta karba ba sai na tambaye shi na ce dan me ya baka yanzu da a hanya kuka haɗin shi a titi haka kurum kuka haɗin shi a titi zai ɗauki wannan dubu biyar ne ya baka kaddara ma ya- ya ganka da uniform a titi kawai za ku yi kiliya kana tafiya a kafa shi da mota zai tsaya kawai dan kai dan sanda ne ya ɗauki dubu biyar ya baka akwai wani abu kenan da haka ya baka ne saboda wata manufa kuma kai bai halatta karba ba to amma wani in baka karba ba zai abin nan ya nuna kaza ya nuna damuwa ce to ya je ya damu mana ya je ya damu in ko ka riga ka karba to ina baka shawara ka je ka sai taburmai ka kai masallaci kurum karka yadda ka shigar da haramun cikin abin nan ɗinka kuma yan uwa abin da ya kamata ku gane kun ga waɗannan abubuwan fiti-fiti abubuwa da ake baro a gefe ba za su kara maka komai ba wallahi tallahi ba su kara maka komai ba ba za su kara maka komai ba sam zan ba ku wani tarihi guda ɗaya wata rana m- muna karatu a jami'ar musulunci ta madina mun zo hutu za mu koma da yake a kaman a can maka da madina babu zuma original mai kyau haka irin tamu ɗin nan akwai zuma amma yawanci zuman kamfani ce sai muka tanadi zuma sai muka tafi da ita to mun je aji haka wani malaminmu da muke mutunci da shi haka irin wani mu ma mun kawo tsaraba bayan an gama haka da da- da yar jarka ta- ta zuma m- muka bi malami hakan a a dan bashi haka ga tsaraba ce to ka san balarabe shi bai iya wani munafurci da wani boye ba ana bin sa mota za a bashi jarkar zuma sai ce eh shahada ita ma hada ce ka ce asal ya shek asal zuma ce yace yace yace min wain min wain min fen la ya shek ji'na bihi min baladina a'tainaka hadiyatan la la la la haram haram haram haram haram ce subhanallah kaif haram yace ai ni malamin ku ne aiki nake muku ana bani albashi ana biya na yanzu wannan abin da ka bani dan me ka bani yace yace yace jazakallahu khair alhamdulillah la haram to yaya to mu yanzu abin da ake dalibai idan mutum ya zo ya yi jarabawa ya faɗi ko yana da carry over ko wani abu wani abokina lecturer ne yake bani labari a nan nan legal dan faɗi sunan makarantar dan ko Allah zai kama masu yin ɗaliban ya ce yara ne 'yan mata matasa ba- ba su zo lectures ba ba sa zuwa lectures ya ce ya yi test ba su yi ba kuma su yi ɗinsu ne ya ce kawai sai suka je suka haɗa baki da wani sai ya ce musu kunga abin da za ku ku je ku gan shi bari ku ji makircin da ake yi zai ku gan shi ranar da za su gan shi ɗin suka yi kwalliya ba su sa hijabi ba ba su saka hijabi ba sa irin gyalan nan yana zaune akan tebur sai ɗayar sai ta zo ta haka kaga ta haka tana kallon shi haka tana masa magana ma'ana zai ga kirjinta ka duba mamakircin da 'ya'yanmu suke fa a makarantu fa zai ga kirjinta ya ga wani abin sha'awa ya ce yana kallon su kallon su kai suka gama na ɓata rai da kuntume na gama ɗiban iska sosai ya ce ta ce ya ce me a wallahi sa wallahi kaza kaza kaza kaza kaza ya ce ya ce na yi test kuma na gama kuma automatically carry over ka san me aka yi sai aka koma tunda wannan makircin ba a ci ba ina faɗin wannan ne saboda mu gane yanzu abin da mutane suke yi sai aka je aka yi aka ce a rabu da shi ku tafi sa'ad ku je sa'ad a masa shopping mai karfi bakaken ledodin nan na sa'ad a cicciko a cicciko wala suka je suka yi mai shopping da gwangwanin madara ne da biskit irin kabit din nan da wane ne da kayan daɗi da wane ne da kayan na iyalinsa da su chocolate su abubuwa ne aka ciccika ledodi kudin wata yana zaune a gida malam sai je ana an yi fakin da mota tunda yayan masu wadata ne ai an yi fakin da mota kirif kirif sai ga yan mata sun sako da ledodi cakal-cakal da takalman suna yi wannan na tafiya jahannama cakal cakal cakal sun shigo ana zuwa aka ce yana ina ya ce yana yana falo suka shiga suka dan ajiye ledojin su na munafurci suka zo suka suka gaisa ya aka yi kaza kaza kaza mun zo gaishe ka ne da an malam shi ni kuka zo gaishe a gida yau a haka ce eh wallahi ba komai malam Allah zai saka muku da alkhairi kokarin da kuke na karantar da mu jama'a da na gode Allah saka da alkhairi suka ce sai sai suka tashi za su tafi sai sai dai su shiga wannan kuma a dan bawa iyali yace wani iyalin ta yara abin da suka tashi suna ta kai ce kai ku dawo kora kun yi dauka kenan ya ce ku tattare ne ku ku ɗebe ku kwashi ku ɗebe ku tabbata ai haka aka rama kallahu Allah kaza kaza kaza kaza yace yace wallahi i mean it ku ɗebe su ku kwashe ku kwashe suka buga suka buga da yake dakakken mutum ne irin waɗannan su ake so abokanan tafiya kenan ya dafe sosai ya ce ku kwashe ya ce gaisuwa na gode Allah saka alkhairi amma wallahi ya ce wannan duk abin da kama wallahi ina da shi a gida ina da siga ina da madara ina da kaza ina da biskit kuma zan iya zuwa je nan kantin sayo yara na albashi na ana bani ya ishe ni gaisuwa ku Allah saka ma'assalam kaga wannan duk me wannan cin hanci cin hanci yanzu yanzu ina malam da ga ina neman wani abu a gurin ka ji ko a yadda ake yanzu a Najeriya sai a ce kaga abin da zaka yi tafi kantin kuri ka je ka samu masa shadda ta dubu talatin yadi goma ka samu uwar gida ka nemo mata Holland lafiyayya kana zuwa ka buɗe ledar daidai a ga ingila ingila ina rubuce ka je ka miƙa masa kurin ka jira biyan bukata abin da ake mana kenan yanzu kai ma karamin ma'aikaci wani zai iya ma amma ba tare da ka farka ba ha ga mutum ya zo dauki abu ya zo ya baka dan me zai baka dan me zai baka wallahi a dan ofis ɗinka wallahi wani zai iya maka wannan dan saboda ai takarda ba za ta wuce sai ka bi sai ta bi ta kanka to ya za a yi da kai sai a maka wannan da haka ya kamata mu lura in kai wannan kai din ka ci haram kuma ka taimaki wani ya ci haram to shi za mutane mu dogara da abin da muke yi kuma mu yi aiki tsakani da Allah hatta aikin gwamnatin corruption ya bata mu corruption corruption ofishin shugaban kasa corruption deputy president corruption gwamna corruption deputy gwamna corruption councilor corruption chairman corruption ko ina principal ma sai an yi corruption din shi kowa corruption haka da magallawa ma an abin nan shi ma dai Allah kuwa ba wanda ba a yi masa corruption din babu to da haka za mu rayu ba daidai ba ne yanzu saboda tsabar irin irin irin waɗannan irin irin waɗannan corruption din shi yasa ƙasa mu ba ta da tsaro wallahi malam zaka iya zuwa ka yanko kawo ka mutum 20 30 40 mutum 100 ka zuba abu ɗinka a garin nan ka gama zagaye garin nan wallahi ba lalle bane abu ɗaya ɗinka kawai abin da zaka yi yan 50 50 naira zaka canja ka sa sukurin a ƙarƙashin dashboard ɗinka kana zuwa da ka zo gurin checkpoint yalla bai na gaja ya kai jimana yalla bai na gaja ku ne masu garin a bamu na basir sai ka dawo naira hamsin sai ka miƙa masa ka ja ka wuce wallahi sai ka zagaye garin nan karaf kacaf wallahi ba buɗe ta ba a fifti naira kai wani gurin ma kyauta ne wani gurin ka dama cewa zaka kai gafara ka kai kun sai ka tura mota ka wuce shikenan musamman ma motar ka mai tudu ne mai haske mai ɗaukar ido kana zuwa da kai fal fal sai a ce kai wannan wani babba ne sai a bada wuri kuma ba laifin su bane yan sandan ba laifin su bane saboda me idan ya tsaya ya tsaye da wani babba zai iya hasarar kakinsa akan wannan babban da haka kai ma yanzu ga dama sai ka ci babbar riga dama haka ake yi ka sa katuwar babbar riga ka sa hula eh ana zuwa abin nan kana yana bude ka ce ya kai a yalla bai muna aiki wallahi kana kana ga masa aka cewa cewa da yalla bai aiki wallahi tallahi sai ka wuce saboda shi ma yana jin tsoro yana jin tsoro in ka ga an keta ka kawai baka waye bane wataƙila Allah kuwa to me lalata wannan ƙasar ta lalace akan wannan abu ba wanda ko ba wani soja dan sanda ko waye ma zaka iya masa haka ya koyan uwa ya kamata wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye mu yi kokari mu ci halal kuma karka yadda ka rinka diban kamama wannan ɗabi ɗaban kamama din shine zai je afkar da kai ka fada cikin halaka ya cire albarka cikin albashinka ya cire albarka cikin suturarka ya cire albarka cikin abincinka ya cire albarka cikin abin da duk kake mu'amala da shi ka zo kana rayuwa cikin haramun dumu dumu domo domo kaga mutum gaba ɗaya komai na haram wallahi kwanan nan wani bawan Allah yake faɗa yake cewa yazo yake faɗa yana zubar da hawa yake ga wani yace wani yace ya akai yace kan ganin nan albashi na duka duka bai wuce dubu goma ba amma wallahi duk wata ina hidimar dubu ɗari yace in dai albashi na ne bai wuce dubu goma ba amma a wata in ban kashe kuɗi wallahi sai na hidimar dubu ɗari ba na jin tsoron harkar dubu ɗari a wata amma albashi na bai wuce ten thousand ba abinda gwamnati ta yanka min dubu goma ne ake biya na amma duk wata zan yi harka ta dubu ɗari isama yace haka yace wallahi akwai abubuwa ne da yawa a ofis wannan shige da fice ai wannan ai wannan ai kaza ai wannan ai kaza ai wannan ai kaza yace yan abubuwa da suke shiga suke fita dinnan da nan ne kake samun alheri wai ba haushi sai ce wai abin wai alheri Allah kiyaye afaman ittaba ridwan Allah yanzu wanda ya bi yardar Allah wa taraka al-ghulula ya daina yin gululi ya daina daukan abu ya boye ba a raba ba ya dauka ya canye kaman ba a bi sakhatin min Allah daidai yake da wanda ya karɓi fushin Allah tabaraka wa ta'ala yake kan aikata fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma sakamakon sa jahannama yanzu da wanda ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah da wanda ya fada cikin fushin Allah wanda kuma makomarsa jahannama tir da makoma irin ta jahannama yanzu iri ɗaya suke tambaya ce kamar yadda Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika huwa alhaqu kaman huwa a'ma ai ba ɗaya bane afaman wa'adnahu wa'adan hasanan فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي بعد إيماني ده بمبنش تشيني سي الله يتمي هم درجات عند الله هم درجات عند الله أي ذو درجات عند الله ما سوى الله داء ما سبن الله دكي أيدوكوكين الله suna da matsayi matsayi daraja daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ay man ittaba ridwan Allah wa man ba'a bi sakhatin min Allah mukhtalifuna al manazil inda Allah wanda ya bi yardar Allah ba za ma ka kwatanta shi da wanda ya saba wa Allah yake cikin fushin Allah ba mukhtalifuna inda Allah matsayin su da bambanci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala fala man ittaba ridwan Allah as-sawab al-azim wanda ya bi yardar Allah yana da babban lada wa man ba'a bi sakhatin min Allah al'azabul alim wanda kuma ya fada cikin fushin Allah to wannan yana da azaba mai radadi wallahu basirun bima ya'malun lalle Allah yana gani dangane da abin da mutane suke aikatawa kaga wannan ayoyi din suna nuna mana cewa ashe kowa dai da matsayinsa da darajarsa iya aikinka iya darajarka wa likullin darajatun mimma amil darajatin mimma amilu kowannen su yana daraja dangane da aikin da kowa yake aikatawa kuma wannan ayoyi din suna nuna mana hadarin mutum ya dauki hakkin al'umma ci ne wallahi ko hedi masa ne kai karka yadda ka ci kudin makaranta yara a sa su kawo kudin kaza kudin kaza ku dauka ku cinye ku raba wani dan uwa yake gaya mu wani ciyaman na local government shi ba a maganin sa sai wata ya je karshe sai daidai za a albashi to a lokacin za gan shi nan ma zai zo ya haɗu da wasu daga cikin HODs ɗinsa da da da da da da da da da sauran waɗanda suke masu ƙarfi ne a local government ɗin su ne za a zo a yi ce wallahi akan tebur ake raba kuɗin local government ɗin daman kuɗi miliyan kaza na oga ne ce a wannan ai na oga ne wane wane a tura mai kaza wane wane a tura mai kaza sauran kuɗi a cire a bada yan albashi albashi sauran kuɗi da za a yi aiki dan kowace local government ana turo kuɗin albashi ana turon rarar kuɗi wanda sun ninka ma na albashin wanda za a yi wa al'umma aiki to rabe suke to idan wani sahabi ya shiga wutar jahannama saboda riga tsumma kai ba da ka bi shekaru hudu kana ɗiban kudin al'umma kuma hudun ma yanzu kana nema sai ka daɗa zarcewa ka wuce da waɗanda za su tafi abuja a tura su majalisa su je ana ta ba su ayyuka wa shiyoyinsu da abin ɗinsu ka kasa gane waɗannan masu tafiya nan me aikin da suka yi wa al'ummarsu yanzu wanda ka tura ya je Abuja ko a ina yake ku duba ku gani ku a shiyar ku da kuka ta ihu kai ta manna fassarsa a zabe shi a zabe shi tsakani da Allah shekaru hudu nan suka wuce me ya muku kwalbati nawa ya gina muku rijiya nawa ya gina muku 'ya'yanku guda nawa ya kira ya sama musu aiki abuja nawa ya ɗauki nauyin makarantar su ta jami'ar bayero ko kwalejin a a- a- sa'adatu rimi ko legal ko fce masallaci nawa ya sake wa fenti ko ya sai wa kafet ko ya sai wa inji mutane nawa ya basu abinci nawa ne ba su da sana'a ya taimaka musu nawa yi ba kwa ganin sama sai da babbar mota yake shigowa daman ba zai shigo ba sai ranar juma'a da daddare ba zai shigo da yamma ba ko an zo wallahi sai sun je daidai wajen a Kaduna sai su tsaya su dan ci abinci su more ce bari sai dare ya dan abin nan shi ma maganin yan fashi ne shi yasa suke dan tahowa da dan wuri wuri haka wani in ya zo ma wallahi da sauran rana wallahi sai dare ya rufa sai shigo to dama yana da gate ɗinsa an yi waya wa, wa, wa, wa, wa mai kula da gate ya zo da bakar mota ya shiga an rufe shikenan appointment din da ya ba sai wanda ya ga dama zai ba shi appointment ya ganshi in ya zo fita ma da bakar mota zai fita ya je ya gama harkokinsa ranar lahadi yana yin azahar ya ci abincin ranar sai hawan hanya shikenan ya tafi haka yi muku shekara hudun ya gama an zo an kawo dokoki da suka cutar da addini suka cutar da arewa suka cuci kabilarsa suka cuci jama'arsa ba zai iya magana ba yanzu ga misali nan ana nan a yanzu haka dana ana ta kashe musulmi a plateau har biyu kurun yanzu sojojin ne ma suke kashe mutane saboda kungiyar kan ta bawa ta bawa jonathan doka cewa lalle sai ya cire dambazau a shugaban sojojin najeriya ya cire shi maina da yake shine shugaban sojojin plateau sun ce sai an cire shi an cire maina an kawo kafiri shugaban sojoji na plateau kafiri shugaban yan sanda kafiri shugaban wane ne kafiri sss kafiri wane ne duk an gaba daya so suke su mai da state din ta zama christian state su kori musulmi gaba daya a ciki su samu daman da za su rinka tara makamai a cikin state din sun samu muntalar da za su rinka yakar arewa a jos din nan wani tsibiri ne wani guri ne da ya dace za su iya dukan ko ina kuma ba inda ba za su iya shiga ba dan ta haɗu da bodoji da yawa an kone tirela da motocin tirela shanun mutanen mu za su tafi lagos za su tafi ina an kone an kone ma- masu shanun gaba ɗaya da direbobin a nan din nan ji akwai yaron da jiya din nan an harbe masa kannan su su uku kuma soja ne da bindiga suna gani ya harbe shi ana gani shiru yan majalisa an yi shiru ba wanda zai magana shiru kake ji kamar an shuka dusa rikicin jos ba zai kare ba gwamnan faduwa yake yana ce yana cewa ya ya ga shi lokacin wancan rikicin da aka yi an an ya ga gidaje a kone ce shi ba gida yake son gani ba mutane yake so ya gani a kone a gaban mutane yake fada wani DPO na wani local government a gurin an zo ana yana zaga yan sanda yana dubawa bai san da musulmi a ciki ba sai ce yanzu wai har yanzu ba ku gama da waɗannan mutanen ba sai ki ga yan uwansa yan sanda ashe akwai wani musulmi a ciki ce je yake fada dan sanda dan uwansa yake yake fada yace ga abin DPO yake fada duk wanda za a tura filato arne za a tura sojojin arna ake tura musu yan sanda arna ake tura musu dan me dan su kashe musulmi amma ku ana gaya muku waɗannan kiristocin suna neman mulki ne a ƙasar nan suna da manufa dan su karya ku su karya arewa su karya musulunci amma kun kasa fahimta kun ji ku gane na yi kuma gana ku ce mutum wai shi terrorist ne ko dan tada zaune tsaye ne ko wani makamancin wani ga abu gashi nan a bayyana ana gani physically ba boye ba ya kuke so mutane su sa kansu zalunci zalunci baki to yaya dama musulmi ne ma ke shugabanci yaya ballantana yanzu aka basu ya kuke gani wallahi sai sun gama da filato din sun tsallaka kuma sun kama wata state din wallahi me kai su kai baka da soja baka da dan sanda ba sai an tura sojojin naku gurin ba ɗaya bai su za a yi ba za a kai su ba ga shi yanzu ana nan ana ta kashe bayan Allah ana ta kone gidajensu suna ta gudun hijira babu uban da zai taimaka musu babu shiru to me amfani waɗannan masu tafiya Abuja suna zuwa suna baza manya-manyan riguna me amfanin su Ba- motion a fitar da motion irin wannan su yi magana ba za su yi ba yanzu wallahi ya kamata a declaring emergency state a- a a- a plateau din nan a impeaching din gwamnan a cire shi yanzu a nan gombe fa arniya kwaya ɗaya ce rikici yasa aka kashe ta ar nan gaba ɗaya daina aiki suka yi sati guda suka ce mun daina aiki sai an kama wanda suka kashe mana yar uwa aka kama mutum uku musulmi akan arniya guda ɗaya aka yi su kotu aka suka suka ce kuma sai an kashe su aiki suka daina yi mu yanzu akwai wani musulmin da zai ce zai zai daina yin aiki yanzu da za mu ce mun yi zuciya mun je baran ba wani musulmin da zai sake zuwa aikin gwamnati wallahi sai federal government ta dauki ta dauki mataki akan abin da ake a plateau wallahi za su girgiza sai sun dau matakin amma waye zai yi matsalar da ni ne da kai kawai za mu kare a masallaci mu gama ikon mu kawai su suna nan suna rayuwarsu kuma a hakan wani tsinanne ya zo yana goyon bayan su kuma a hakan a hakan in yana so in da gaske ne yana son ku ko yan arewa yana so ya dauki mataki a plateau mana ko dan kaza bai- bai bai- bai kashe ba a plateau da liyar daukan fansa akan abin da aka muku barna amma da walakin da kumtan saun ko tatana saun da haka yan uwan suna bukatar a yi musu addu'a Allah ya kubutar da su yanzu suna can cikin dardar wallahi tallahi suna cikin dardar cikin dardar cikin dardar kuma gwamna ya fito yana cewa zai dealin da duk wanda yake da hannu akan wannan I will deal with them shadda ba shadda aka yi ta ɗauka ana jefa musulmi mala cikin shadda sai a sassare ku baka mutuwa ba a ja maka shadda sai a tara mutum ɗari ɗari biyu a cikin shadda ɗaya a yi ta afka su haka suke ruɓa su mutu sai dai a tura musu ƙasa a filato aka yi wannan an faɗa an yi ihu mun faɗa a hudu ba mun faɗa gurin karatu duk inda muke numfashi mun faɗa amma ina kuma ga wata ɗimuwa da musulman suke cikin yanzu kaga irin wannan ya kamata a ce duk masallatan garin nan Kano dai da muke jinta ya kamata a ce juma'a nan duk a ɗauki hudu ba a nuna Allah wadare da wannan abin da aka yi kama yanzu wani liman ma bai ma san me ake ciki ba sai dai zo ta ya ayyuhan nasu sa kawai ya gama ya sa mutane su gengedi kawai tafiyarsa muna fatan Allah ku wuce da su Allah ce muke su kuma dai muna ta roƙo Allah ka bamu shugabanni na gari da za su bi hakkin mu da kadin mu wallahi irin wannan abun da yake faruwa sai frustrating naka Allah sai ka rasa ina wai wai wace irin dakilalliyar ƙasa ce wannan ƙasar da muke ciki wace irin dakilalliyar ƙasa ce babu tunani babu sani ya kamata kuna gani ana kashe bayan Allah to wai mai bambancin mu da- da Falastinu ne yanzu musulmin jos da su da Falastinu mai bambancin su to sun faɗa tun lokacin da ya ce wallahi sai ya kori Hausa Fulani karab katab sai sun bar Filato wallahi kuma mun faɗa muna maimaita muku suna so su mai da Filato ne ta zama state ɗin Kirista ya zamanto komai Kirista ne a Filato yanzu kaga gwamna dole a Filato dipiti gwamna dole a Filato ko musulmin suna da yawan da ya kamata su samu dipiti ma in ba su samu gwamna ba amma mu yanzu a Gombe gwamna musulmi dole dipiti kafiri kana ji na ko a Kaduna gwamna in ya zama musulmi dole dipiti ya zama kafiri Adamawa gwamna in ya zama musulmi dole dipiti sai ya zama kafiri Taraba in gwamna ya zama wannan damar Taraba kan gwamna kafiri ne ai sun kwace Taraba da tana hannun mu amma sun kwace ta ga kogi ga ga ga ga ga ga wannan ga ga ga adamawa yanzu ita kanta tana kan target ga kaduna kaduna kaduna nan kaduna ga ta nan tamu ce kaduna halak malak ɗaka da waje namu ne to me yasa a plateau ba za a yi dipiti gwamna musulmi ba to ciyaman ma guda ɗaya an hana fa ka duba yawan musulmin plateau a cikin jos a jos central din dai har ne ma bai isa ma ya magana ba duk majority musulmi ne amma ba su da wakilci saboda zalunci kasan nan yanzu ga ga wannan kaduna nan gwamnan kaduna nan ya kowa ya kowa nan da ake ko ya kowa kowaye kullum yanzu manyan riga yake sawa man- babban riga doguwar riga hula kuma mutanen mu suna nan suna ta ihu sai shi wallahi tallahi wanda kaduna ba ba a taba yin gwamna kafiri ba ko a soja kaga dubu ne kano ko to kano ai an yi gwamnoni kafirai yayi a soja ko to amma a kaduna wallahi ko a soja kaddarar ubangiji ba a taba sa gwamna kafiri ba yanzu a zuwan wannan kafirin ya ɗauki gwamna ya sa kafiri shi ko a mafarki bai taɓa tunanin zai zama gwamnan kaduna ba yanzu gashi ya ci bilis kuma za a zo za a yi zaben kuma za a ce ya ci akwai wanda ya sai magana babu babu babu babu wallahi yan uwa muna faɗa ne wa ku samari matasa wannan ciwon da muke ji kada hawa hawan jinin ya tsaya akan mu kadai wannan hammi da damuwa dan ku samari matasa masu karatu ko wasu Allah zai sa wannan tunani a cikin zuciyar su yi tunani a za su taimaki al'umma wallahi shine manufan laisa illa amma musulmi ana prostrating din su a ƙasar nan fiye da yanda kake tsammani wallahi abin ya wuce hankali ya wuce tunaninka ya wuce abin da kake tsammani yanzu ga abin da wannan wannan wannan wannan tantirin jahilin yayi wannan gwamnan gwamnan jigawa sallallahu ido wanda ya zo yayi magana ridda magana ridda babu hankali babu shi yasa sharrin ka dauki mutumin da yake busasshen dan boko ke kasashe mara addini yazo ya faɗi irin waɗannan maganganu wallahi abu bakin ciki wallahi kuma a wai a Kano wai a Kano kuma a yada kuma kowa ya ji ka fito karara kana a gensin musulunci wai ina fatin musulunci babu da ka shi ba ruwansu musulunci tunda babu fatin musulunci ka fito karara ka ce da musulmi da wani dan jam'iyya kaza gwanda kafiri dan jam'iyya kaza subhanallah yanzu ka kake yana bautar jam'iyya ke bauta yanzu irin waɗannan me amfanin su me amfani irin waɗannan mutanen wallahi ba su da amfani kuma gashi araha kyauta a rediyo aka zo aka sa kuma kan zirka ji maimakon malamai masu na addini a fito a ja kunnensa a tsoratar da shi a ce za ka yi gwamnan ka gama ai za ka dawo ba masallatan juma'a mu za ku zo ba ba masallatan mu za ku zo sallah ba in ka mutu ba mu za mu ma sallah ba mutumin da yake tunanin in ya mutu za a zo a kai kabarinsa a masa sutura irin ta musulunci a masa wanka irin na musulunci limamin musulmi ya man sallah ya fito ya faɗi irin wannan hali lokacin da kiristoci suke turo gwamnoni wakilansu suke turo shugabannin ƙasa wakilansu kansiloli wakilansu soja ɗan sanda da wakilci na kiristanci mutum musulmi da sunan musulunci ya fito ce ba musulunci ne a gabansa ba jam'iyya yake yi wa akwai maganar akwai munin da ya wuce wannan Allah ya karya su Allah ya karya su da su da irin makamantansu da wanda ma ba su fito suka faɗa ba kuma wallahi an yi walƙiya ai wanda ma da ya zo yi bayanin mun fahimce shi ko ko mutanen jigawa ga kunan gashi wallahi irin waɗannan mutane in ba su fito suka bayyana tubansu ba to wallahi tallahi musuluncin su wallahi a ruguje yake wallahi sai ka fito ka bayyana tubanka dan ka nuna cewa kafirci shike gaba da musulunci demokradiyar ba kafirci ce ita kanta demokradiyar da larura ne ake cewa shiga gyara larura ce to ka ce kai ita jam'iyyar ita kake yi wa kuma ka ce ba kawo fatin musulunci ba kuma an ce a yi musuluncin kuma kun ce masu yin musuluncin yan terrorist ne ya taɓa yi ya sha yi ba wanda za su musu magana ba wanda za su musu magana haka suke cin karin malam da a ce sun san sun yi magana akwai tsayayyu masu kishin musulunci a cikin gwamnati masu kishin musulunci a siyasa masu kishin musulunci a yan kasuwa wanda za su to su ja kunnensa kuma a ce mun san hanyar da kake bi wallahi ba zai sake maimaita wannan magana ba gwamnan hauka ne gwamnan banza gwamnan wofin shirme idan an hada gwamna da musulunci me gwamna yau ba shugaban kasa ma me idan ana magana musulunci me shi ai an zo magana musulunci ai an gama ai an gama magana amma mutum ya zo ya zo keta musulunci kawai kama hanya yi tafiyarsa kawai an yi shiru sai an zo kuma a zo ce jama'a ai abin nan saboda larura a zo ai kaza kaza irin waɗannan yan tabargaza in sun ya kamata a yi musu tabargaza wallahi bai kamata a kyale su ba to irin wannan bakin cikin dan Allah yan uwana a ina za mu saka mu ina za mu saka mu wallahi muna kiranka da babban baki da wasali sun lamido ka fito ka bayyana tubanka wallahi wannan abin da kai halaka ne tabewa ne kuma kayi hasara wallahi idan baka tuba ba kuma wallahi ka jira gamuwarka da Allah sako ya ishe maka wallahi kuma wallahi kaunarka wallahi sanka da kaunarka wallahi yasa muka muka muka muka muka ma wannan saboda kana sallah saboda kana la ilaha illallah amma mulki ba hauka bane mulki ba hauka bane addinin mu shine yake gaba da komai wallahi mu je malam لقد من الله على
نعم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يا babbar baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu manzo daga cikin su ay min jinsikum min jinsikum ba daga daga jinsin ku ba turo muku aljani ba dan kada ya baku tsoro ba turo muku mala'ika ba dan kada ku firgita in ganshi in kun ganshi kuma aka baku wanda yake magana da irin harshen ku wanda za ku iya fahimta daidai yake da fuwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين daidai yake da faɗin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim an turo muku manzo dan ai muku babban baiwa daga Allah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyin Allah kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su ya koya musu alkitab littafin Allah wal hikma da kuma sunnar annabi wa in kanu wa qad kanu sun kasance min qablu kafin wannan lokaci ai min qabli mab'asihi kafin Allah ya turo shi lafi dalalin mubin lalle suna kan bata mabayyaniya sai shi mai
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم na'am إن الله على كل شيء قدير awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha yanzu uh, sai lokacin da musiba ta same ku irin rabin musibar da ta samu mushrikai ku abin da ya same ku rabin abin da kuka yi wa mushrikai ne qultum anna hadha za ku ce daga ina wannan ya faru abin da ake nufi wato sun fada cikin musiba sun fada cikin hasarar rayuka wanda idan an kwatanta shi da abin da suka yi wa mushirkai a badar to rabin abin da suka yi wa mushirkai a badar ne aka yi musu a uhud a yanzu sai wannan ne da ya same ku za ku ce kultum anna hada sai ku ce wai daga ina ne me ya faru kul huwa min indi anfusihum anfusikum Allah ya ce ga ya musu ai abin daga gare ku ne bi akhdikumul fida wa ikhtiyarikumul qatla wannan abun ya faru ne daga gare ku ku laifin daga gare ku ne inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai gabaki daya wannan musulmi sun nuna rakin su ne lokacin da abin da ya same su na Uhud ya same su kamar yadda muka yi bayani to shine dai Allah da maimaitawa anan yace wannan dai nasarar da aka yi akan ku aka kashe muku mutane mutum saba'in to ai abin daga gare ku ne ba daga gare mu bane in ji Allah to sai shi me وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين na'am وليعلم ال-
jama'ani da abin da ya same ku ranar da jama'a guda biyu suka gamu bi uhudin min al-qatl wal jurhi wal hazimati kenan ranar da aka yi karan batta a uhud kisa da rauni da aka yi ta muku da kuma rusa ku da aka yi fa bi idnillah wannan ya faru ne da kaddarar ubangiji da hukuncinsa waliya alamal mu'minin kuma Allah ya yi wannan ne don ya bambance tsakanin muminai da munafukai waliya alamal ladina nafaqu kenan dan ya ware waɗanda suka yi munafurci wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aka ce da su ku taho ku yi yaƙi saboda Allah ai li ajli dinillahi wa ta'atihi ku yi yaƙi dan addinin Allah ya ɗaukaka da kuma yi wa Allah da'a a widfa'u ko ko ku zo ma dan ku ba da kariya an ahalikum wa harimikum ku ba da kariya wa iyalanku da kuma wato zuriyarku gabaki ɗaya kassiru sawadin musulmi ne kenan wa rabitu ku yawaita yawan musulmi ku tattoshe kafa ko da ba ku yi ba ma dan Allah din ku yi ma dan kare iyalanku da gidajenku kada abokane na gaba su zo su yi muku illa qalu sai suka ce launa alamu qitalan lattaba'nakum wallahi da mun san ma yaki zamu je wallahi da ba za mu bi ku ba da mun san haka za a je a kashe kashe wallahi ba za mu bi ku ba kaga maganar munafiki kenan kai mu da mun san wannan harka ma take wallahi da mu shiga ba su abdullahi ibn ubay dan salulu da shi da almajiransa kenan wanda suka juya ranar da za a tafi yakin uhud ya kwashe mutum ɗari uku ya mai da su baya suka ce launa alamu qitalan lattabanakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman Allah ya ce a wannan rana ai sun fi kusanci da kafirci sama da imani yaquluna bi afwahihim suna faɗa da bakinsu kalimatal imani suna faɗan kalmar imani da baka ma laysa fi qulubihim wanda wallahi ba shine a cikin zukatansu ba wallahu a'lamu bima kanu bima bima yaktumun Allah shi yafi kowa sanin abinda suke boyewa a cikin zukatansu sai yace me
الذين قالوا لإخوانهم وطعنوا
wa li ikhwanihim ga yan uwansu fi nasabi a dangantaka la fi dini ba wai a addini ba sune shi wa wahum shuhada wa uhud wa qa'adu suka zauna daga daga qa'ada ya qu'udu bi qu'udan zama qa'ada haula al qa'iluna an al jihad sun zauna ba su tafi jihadi ba law ata'una suka ce kaga waɗancan da suka tafi jihadin nan da sun yi mana da'a wansarafu an muhammadi sallallahu alaihi wasallam suka juya baya suka kisa muhammadu wa qa'adu fi buyutihim suka yi zaman su a gida ma kutilu wala da ba a kashe su ba wai suna cewa waɗannan da suka tafi yaƙi suka je jihadi aka kakkashe su law asa'una da sun mana da'a sun zauna a gida sun yi irin yadda muka zauna to ma kutilu wala da ba a kashe su ba to shine Allah ya mayar musu martani qul ga ya musu fadara'u an anfusikumul mauta ku ko ku ture shine fadara'u ku ture ku kare mutuwa mana wa kawo kanku ku ce ba za ku mutu ba in kuntum sadiki na inda gaske ne ka zauna a duniya in ka isa kai kafiri ne cikakke ka ce kai ba kai saka mutu ba ba isa a kashe ka ba ka hana kanka mutuwa za ka iya kowane arne sai ya mutu wallahi ko ba haka bane innal hadara la yughni anil qadar kenan to sai ya ce me ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا na'am بل أحياء عند ربهم يرزقون
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ka tsammanci waɗanda aka kashe su ta hanyar Allah wanda suka je jihadi suka mutu ta hanyar Allah cewa wai sun yi mutuwa mutuwar bushe ina wannan aya ta sauka ne akan shuhada ubadar sun kasance mutum goma sha hudu takwas daga cikinsu mutanen al'ansar shida daga cikinsu mutanen wato muhajirun wasu malaman suka ce sun sa wannan aya ta sauka ne akan shuhada wa Uhud mutum saba'in an samu mutum a hudu daga cikinsu wanda aka kashe shin al-muhajirin su Hamza ibn Abdul Muttalib da irin su Mus'ab ibn Umair da irin su Usman ibn Shammas da irin su Abdullahi ibn Jahash da sauransu cikin mutanen Madina kada ku yi tsammanin waɗannan waɗanda aka kashe saboda Allah amwatan wai an kashe su ne kisa na mutuwa haka kisan banza bal ahya'un Allah ce bari a raye suke inda rabbihim a gurin ubangijinsu yurzaqun kuma Allah yana nan yana azurta su min simarin janna wa tuhfiha Allah yana nan yana musu arziki da kayan marmari na gidan aljanna da 'ya'yan itace da haka ba mutuwar banza suka yi ba duk wanda ya mutu a filin daga wallahi bai yi mutuwar banza ba mutuwa ce ta ɗaukaka mutuwa ce ta daraja anas dan malik ya rawaito hadisi kamar yadda imam muslim ya fitar manzo Allah yana cewa min abdin yamutu lahu inda Allah khairun yuhibbu an yarja ila dunya babu wani mutumin da zai mutu wanda yake da wani alkhairi a wurin Allah kuma yana burin fa bayan ya mutu din a dawo da shi duniya wa anna lahu dunya wa ma fiha a dawo da shi duniya kwatankwacin a ce ga duniya za a bashi da ita da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya misali amma yana burin a daɗa dawo da shi duniya a daɗa kashe shi ya mutu ba an kashe amma yana burin yanzu duk shahidi yana burin Allah ka dawo da ni a daɗa kashe ni Allah ka dawo da ni a daɗa kashe ni wanda Allah ce ba wanda yake wannan illa shahidu sai shahidi lima yara min fadli shahada saboda abin da yake gani na falala ta shahada fa innahu yuhibbu an yarji ila dunya fa yuqtala marratan ukhra annabi yace shahidi ai kullum burinsa a dawo da shi duniya ne a dada kashe shi banza Allah ya faɗa hadisin bukhari yana cewa wadidtu an uqtala thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya yace nayi burin a dawo da ni a kashe ni mutuwar shahada a dada dawo da ni a dada kashe ni mutuwar shahada a dada dawo da ni a dada kashe ni mutuwar shahada yace ba ni wannan burin kuke ganin cewa wai da an zauna a gida an biye muku da shi ne da ba a ji aka mutu ba wala kun yi hasara ba dan hasara ba ko ba su yi zuwa banza ba kuma فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
farihina bima atahum Allah min fadlihi suna masu farin ciki mu'jibin da alfahari dangane da abin da Allah ya ba su na falalarsa rizqihi wa sawabihi arziki da lada wa yastabshirun sannan kuma a junansu suna albishir ma juna wa yafrahuna suna farin ciki billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim ga waɗanda ba su riske su ba wanda suke a bayansu min ikhwanihim alladhina tarakuhum ahya'an dangane da yan uwansu suka basu a raye a duniya ala manhajil imani wal jihad waɗanda suke kan tsari na imani da niyyar jihadi li ilmihim annahum idza istashhadu wa lahiqu bihim saboda sun san in sun yi shahada suka gamu da su wa nalu min al karamati ma nalu za su za su samu abinda wato suka samu na karama fa hum lidhalika mustabshirun da haka suke albishir suke nuna farin ciki wa junansu Allah khawfun alaihim suna gaya waɗanda ba su zo ba shahidai wanda suke lahira suna albishir da farin ciki ga sauran shahidai da ba su zo ba tukunna ajalinsu bai ƙaraso ba Allah khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su a nan duniya kar su ji tsoro kar ka ji tsoron mutuwar shahada wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki ranar tashi alkiyama din ma in an je yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna albishir da ni'ima daga Allah wa fadlin da falala wa annan laha kuma cewa shi Allah tabaraka wata'ala la yudhi'u ajral mu'minin baya tozartar da lada na mu'minai masu imani wannan yana nuna mana falalar shahada da mutuwa akan shahada kuma wanda ya mutu akan hanyar Allah bai yi mutuwar banza ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah mana afwa kuma Allah ya mana arziki da mutuwa ta shahada muna masu imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malamin makaranta ne na boko amma sallar da ta wuce ɗalibansa sun kawo masa nama kuma gaskiya ya karɓa ya cinye to ya zai sai zai sun yi fari mana kullum abin da ake faɗa shine idan dai an kana aiki ana biyan ka kuma wani wanda kake zo ka zo kake masa aikin nan yazo ya dauko wani abu ya baka to ana gudun halakar da za ta iya riskar ka ne yanzu ni ɗalibin ka ne sai zaman tun ina maka isani ina baka wani abu ranar da muka ka zo duba jarabawa ta wallahi daban zaka duba ta magana ta gaskiya mu yi magana ta tsakani da Allah ko ba ka bane kai mai gidana ne misali kana sai da wiwi kana sai da giya misali sai aka zo karatu kuma na san kana daukan nauyi na kai kike mun kaza kike mun kaza wallahi in nazo magana sai na yi ina dole sai na dan yi rawar jiki a gurin ba kowa bane yake da kira da haka kawai ka zama neutral ko ɗanka ne in takardarsa ta biyo ta hannunka zaka masa aiki irin yadda ya kamata to shi yasa ya aka hana a karɓo hadayar ummal din a rinka baka wasu kyaututtuka saboda wani abu a ofis ɗinka ta nan kwamishinan ku yake turo takarda a bada kwangila suna zuwa sa ma isani suna baka shaddodi suna baka kaza suna baka kaza wannan zai sa kai favorin din wani wani kuma ka danne hakkinsa to wannan abin ake guje ma kai ne zaka shiga cikin halaka kar ka duba roman dan abin da ya kubuce ma din kurun kar ka karba ka huta ko wannan ba yana nuna cewa wai wai ba za ka karbi kyauta ne kwata kwata a gurin wani ba a kyauta zai iya shiga tsakaninku amma ba ta dalilin aiki ba yanzu a can waje babu dalili ba ta dalilin makaranta ba wani dalili yasa suka dauki wani abu suka baka ba laifi bane dan ka karba wannan ba laifi bane amma ta dalilin aikin da kake yi ana kama wani abu wannan akwai hadari kwarai da gaske ina fatan kuna kuna fahimta da kyau sannan ya ce wai yana buƙatar cikakken bayani akan sallan matafi sallan matafi idan mutum yana yin tafiya zai kasaru tafiyar da duk ta kai tafiya al'ada za a ce da ita tafiya ne za ka yi kasaru kasaru shine ka rage sallah mai raka hudu ka mai da ita biyu magariba ba a yi mata kasaru shine kasaru akwai sabanin malamai wace irin tafiya ake mata kasaru amma dai dan hutar da kai kuma rashin lokaci duk tafiyar da al'ada ake ce da ita tafiya ya halatta ka mata kasaru akwai sabanin malamai kwana nawa za a yi kasaru wasu sun ce daga kwana hudu shikenan wasu kuma sun ce za ka yi ta yi a matsayinka na matafi zancen da malamai da yawa suka fi ingantarwa shine in dai a matsayinka na matafi ne kuma kana kan hanya kana kokarin zaka dawo zaka dawo ko wata biyar kai ko shida ko bakwai zaka iya ta yin kasar in dai kana kan a matsayin matafi ne wannan shine a takaice dai a dunkule kenan kuma dan karin bayani ka iya koma cikin littattafai na hadisi da kuma littattafan fiqhu insha Allah don ka samu karuwa wannan yake cewa wai malam wai waye ya fi laifi ne tsakanin wanda aka ba bribe cin hanci da wanda ya karba duk ɗaya ne la'anar lahu arrashi wal murtashi mai bayarwa da wanda aka bashi duk tsinannu ne haka annabi ya faɗa da aka ba wani wanda za ce shine babba wannan kani ne kai da ka bayar la'anta shi wanda ya karba la'anta amma ku gane me ake nufi da bribe cin hanci shine ka ba da kuɗi a baka wani abin da ba naka bane baka cancanta ba ana neman wani wani aiki ne ake nema sai ka zo kai baka cancanta ba amma kuma in an bayar da kuɗi za a samu sai ka bayar sai aka baka cin hanci ne amma ka je ka yi interview ka cancanta kana da full qualification kuma ka ci interview daidai wa daida ba matsala sai aka ce in baka ba da kaza ba wallahi ba za a baka ofan nan ba za a ba wani to dan gudun kada aikin ya kubuce ma sai ka ɗauki kudin ka bayar aka baka wannan ba cin hanci bane shi wancan wanda ya kafa ma dokar dole sai ka bashi kafin ya baka ofan shine ya ci hanci kai kuma kudin ka sai ka bayar kai Allah isa to ai ka cancanta ko ba ka bane ba ka cancanta ka cancanta to wannan shine ake cewa cin hanci sannan yace akwai bambanci tsakanin wanda aka ba hakkin jama'a ya cinye da wanda aka ba wa cin hanci ya karba i da bambanci kaɗan wannan mai hakkin jama'a ya fi nauyi don ya tara hakkin jama'a da yawa mai cin hanci kuma hakkin wani mutum guda ɗaya ne ci kaga akwai bambanci sannan kuma malam ko ɗan da aka haifa ta hanyar da ba shari'a ta yadda da shi ba kamar ɗan zina zai iya cin gadon babansa to wannan magana tana buƙatar tattaunawa don na san sai mun fafata da ni da kuma zan ajiye ta sai wani sati saboda ba lokaci ku bi ni bashin ta inda da lafiya ga ta a cikin littafi na wannan ban Allah shi gwamnati ake wallahi wani ya fara da wallahi wallahi malam kusan kullun a makaranta sai mun yi lecture 2 to 5 2 to 5 kaga wannan tsaki tsakiya kenan yayi azhar ga al'asar ta kusa biyu zuwa biyar kuma ba ma samun damar yin sallar la'asar akan lokaci mala ya halatta mu rinka hada azahar da la'asar kafin shiga lacca Allah kara malan lafiya Allah sa ba cin hanci ka bayar ba ai bai halatta ba yanzu mala akan lacca za ka rinka hada sallah kullum wai me yasa mutane wai kuke rena addinin ku ne dan Allah kawai yanzu akan lacca watakila ma na wani abun boko ne kawai sai ka ita laccar wato ta fi sallah muhimmanci ka fito mana da ma mace kai jarrabawa ne jarrabawa wani abu ne dan takaitaccen lokaci ake yi amma lacca kullum ake yi fa kuma ka faɗa ka ce wallahi kusan kullum shikenan kullum sai yanzu in baka fata saboda kana lacca a biyu ke ko kana lacca a kwaleji daga cikin kwalejoji in ce ka ta haɗa sallah azhar da la'asar da wace hujja ai wannan laccar da za ta hana ka sallah wallahi Allah wadaranta ba ta da albarka ku matsalar ku ɗalibai ba ku da wayewa ne da kuna da wayewa ga ku a birni amma yan ƙauye ne ku yes ni ban ga dalilin ɗalibi a garin nan a kowace jami'a ne kuma a kowace kwaleji ne na san kowace ce majority ɗinku musulmi ne sai ku haɗu ku haɗa group ku samu malamin ku ce ku musulmi ne kuna da addini kaddara shi kafiri ne sai ku ce kuna so da Allah ya muku alfarma 15 minutes ana cikin lakta din nan ya ba ku dama ku je ku yi asar ba dan komai ba dan ku roki Allah Allah ya albarka cikin karatun da kuke yi ku haɗu ku gaya masa shalalama in bai yi ba ku rubuta takarda ku kai wa HOD ɗinku head of department ɗinku idan abu ya gagara ku kai ta zuwa vice chancellor ba wanda zai goyi bayan wannan malamin da zai hana ku sallah duk jami'o'in garin nan duk kwalejojin garin nan ba wanda zai goyi bayan malamin nan musulmi yake ko arni kuma yanzu wannan din ba mamaki lecturer ma musulmi ne dan akwai lecturer musulmi da yake wannan in an yi magana ya ce kai kai kafi ne addini ya ce kai ni ma la ilaha illallah ni ma musulmi ne sai ya hana dalibi fita to kun yi wannan kun hada kai kaddara ka ce ba a baka haɗin kai ba ko ku biyu ne ko uku hudu ku rubuta takarda ku je ku kai wa malamin ku tattauna da shi ku kai wa of department ɗinku in ta fi ƙarfinsa ku tsallaka ku kai wa din in ya fi a kai wa vice chancellor in ya fi sai a miƙa ta zuwa ga gwamna sai duba lamarin ku ko ba ka bane dan Allah ku ɗalibai kun bi waɗannan hanyoyin ba ku kuma kuna neman a baku fita ku rinka hada sallah bai halatta ba haramun ne la yajuz la ya juz dan sallah ita ce suke sama da komai ita ce azamul ibadat kuma wallahi kuka je kuka ci gaba da wannan ku yi karatun ku gama mu ga ya Allah zai muku albarkacin karatun kullum kun zama matsorata magana ma ba za ku yi magana magana kai magana ka ce ka zama ba za ka yi ba matsoracin ka zama zabo kawai ko ya kuri yau karatun namu da zafi zafi ne wallahi ba daɗi wallahi wallahi wani lokacin muna da yanci a hannun mu ba ma iya magana ne wallahi muna da dama a hannun mu yanzu wannan wani zai zo yana zargin malamin ko yana zargin lecturer alhali ko wani dan movement wani motsi ma bai ba ba kai ba saboda kana da malami da zai baka fatawa kurun bari ka me kuka ɗebi ta banza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa